العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na alfirdaus da ke wannan unguwa ta sabon gari a garin da magaran jamhuriyar niger a wannan marice na juma'a daren subudu wanda ya daidai da 27 ga watan uku wata rabi'ul awwal wanda wata ne na uku a cikin jerin kalanda ta musulunci bayan hijirar manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da 19 ga watan 9 2025 sha Allah za mu ci gaba da karatunmu na littafin hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna wallafa shayin malami abu abdurrahman sa'idu bin ali bin wahaf alƙaƙani allah jikansa da rahama yau za mu tashi darasi na goma sha uku akan babi na sha biyu du'a'uz zahabi ilal masjidi addu'ar tafiya masallaci ana yanda mutum ya hutu zai zo masallaci daga gida ne ka hutu zaka zo masallaci daga shago ne ka hutu zaka zo masallaci ko ma daga ina ne in dai masallaci zaka ta hutu a lokacin da ka hutu kake wannan tafiyar zaka zo masallaci kake so karanta wannan adda sawa'u ne zamanto a kawai ne kake tahiyar a velo ne a moto ne a mota ne kina ana so ka karanta wannan adda ma'ana dai adda ce da ake karanta lokacin da mutum ya hutu zai taho masallaci a kawa ne ko abin hawa kuma ya zamanto daga gida ka hutu daga shagon ka hutu daga wajen aikin ka hutu kina ana so mutum ya karanta wannan adda kaga kenan wa wanda bai yi ba wannan adda ba ko bai taba yin ta ba to kai kokari a yau kokari kai kokarin iyata da farko ka iya karanta ta ko da baka harda ce ta ba to kai kokarin kana zuwa masallaci ko da litayi ne kar kana ta iya kana karantawa amma kuma sai kai hankali me yasa muka ce kai hankali duk da yanzu wani zaka ga mutane masu ta iya masa da nadan nasu ba amma dai ya zama tu kawai ka ware lokacin da zaka yi wannan adda saboda zamu zo mu ji tana da fa'ida mai girma a cikin adda kana roƙon Allah haske ne har guda 28 lalimiyar haske haske za mu je akwai nuran nuran nuran nuran nuran haske hasso 28 kuma kaga adda ta yi tsayi saboda alkhairai ne kake roƙa a cikin ta na haske da Allah kake roƙa ya baka haska ya guda 28 da haka insha Allah kamar da muka saba zan karanta ni daya in yaso kuma sai mu karanta tare da juna bismillahir rahmanir rahim du'a'uz zahabi ila al-masjid اللهم جعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأزم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم آتني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور wanda ita ce addu'a duk da wasu za su ji ta yi tsayi to amma za ka ji tsayin ta ne in a yau ne ka fara jin ta amma wallahi in ka saba yi in ka fito da gida a ce ka ga dai zumu akalla a kullun za ka zo masallaci sau biyar to in za ka saba man kanka kullun sau biyar din nan kana tahiya kana karanta wannan adda yau da gobe wallahi ta zaman toma kama adda shiga ban daki kun ga dai adda shiga ban daki bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi ko haka za ta zo ma saboda abu di yawan shi inda zaka nace kana yin shi yau da gobe za ga zo ma da sauki ko wani ba Allah ba da ya kai koken shi yace sotin nisa'i tana ba shi wahala ta ga ba shawara kawai je ta biya ta kullun sotin nisa'i inna allaha kana aliman hakima inna allaha kana azizan hakima inna allaha shi wannan abubuwan duk su suke rikita shi inna allaha inna allaha da aka ce toje ta biya ta yau da gobe na biya ta kawai gashi ta zo mai da sauki yanzu kun ga anan me yasa a cikin munan duk wanda aka ce kan da fatiha bai da dut bai da shakku ko da a magagin bacci ne kana yi saboda mi yawan karanta ta da muke a sallah ita ma wanzu wannan ada da za ka yi kokari ka ringa karanta ta duk a lokacin da za ka zo masallaci to cikin ikon Allah za ta zo ma da sauki za ka iya ta na haka makaranta tare اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعزم لي نورا وأزم لي نورا وأعزم لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا اللهم اجعل لي نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور وهب لي نورا على نور masha Allah kenan du'a'uz zahabi ila almasjid kenan babun addu'a na lamba 12 mala wannan littafin ya kama na babubuka daban-daban kusan guda 132 kenan yanzu kaga mun yi 12 yanzu ma a gaba akwai sauran guda 120 lokuta mabambanta da manzo Allah yake yin azkar shiga gida huta shiga ban daki huta sanya kaya su ma kayan na tsofaffi daban na sababbi daban in kai ne ka sa sababbin kaya akwai kayan addu'a da zaka yi in kai ne ka sanya akwai wanda wani zai ma kalaluwa daban-daban har guda 132 kenan yanzu muna babi na 12 ne addu'ar tafiya masallaci aka ce azhabu shine tahiya almasjid kuma kwasa ne masallaci to shin kalmar masjid ta zuwa qur'ani almasjid masallaci ta zuwa qur'ani a gurare guda 27 ku rige 27 to amma 27 din nan 21 ya zo a matsayin masjid an aka ce masjid ma'ana masallaci guda daya shine ake cewa mufradi sangile kenan sungula kenan kalma daya masjid guda daya haka ya zo a matsayin jami'i plurial plural ma'ana masajid in kai an ce masajid ana ne masallatai masu yawa kenan a qur'ani kalmar masallaci ta zo a matsayin kalma guda daya ta masjid kuma ta zo a matsayin masajid masallatai diya to in ka ga masu da mufradin da jami'in a kalma ɗaya ko a kalmomi diya shine zai baka 27 in kuma a matsayin masjidi ne kadai masallaci guda daya to wannan ya zo guda 21 guda 21 na farkon su a cikin sotul bakara aya ta 144 san karanta kat da Allah yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatral masjidil haram kaga masjid na ƙarshen su kuma ya zo a cikin suratul fatihi aya ta 27 laqad saraqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjida al-haram to kaga wannan sune guraren da al-masjid yazo na farkon sa na karshen sa a cikin al-qur'ani saboda suna da hagu da 21 ne ba mun zano su ba dan kan lokacin mai tayi amma a masajid a jami ko plural shi kuma guda shida ne yazo da kalma ta masajid masallatai da yawa an aka ce masajid guda ne amma masajid masallatai ya diya to a kalma ta masajid shi kuma guda shida yazo na farko a cikin suratul baqara aya ta 114 Allah ce man azlamu mimman mana'a masajidallahi guri na biyu shi ma da a cikin suratul baqara aya ta 187 sanka turbenset Allah subhanahu wataala yake cewa zamu je muhalli shari saboda warkon ayana da sai uhilla lakum lailatas siyami rafasu har zuwa da Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi guri na uku a cikin suratul tauba aya ta 17 Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidan lahi guri na hudu shi ma a cikin suratul tauba aya ta gaba aya ta 18 innama ya'muru masajidan lahi guri na biyar cikin suratul hajji Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin harkon aya allazina ukhrijo min diyarin bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu kaga masajidu na karshe a cikin suratul jinni aya ta 18 wa annal masajida lillahi wannan sune masajid guda shida da suka zo a cikin alkur'ani masjidi shi kuma guda 21 idan kana so ka ce duka kalmar masallaci ta zo a dunkule da guda ɗaya da kuma diyawa guda 27 in kuma kana so ka rarraba ka ce a matsayin masjidu 21 a matsayin masajidu guda 6 in ka haɗa su kuma duka 27 kenan dai addu'a tafiya masallaci mutum zai ce Allahumma asali wannan addu'a Abdullahi dan Abbas ne rawaito in kuna in muna tani lokacin da muka zo azkar na azkarul istiqazu minan nawm wannan ayoyin da manzo Allah ke karanta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wanda Abdullah da Abbas ne rawaito hadisin yana cikin Bukhari Bukhari Bukhari rawaito wannan hadisin a cikin al-Adabul Mufrad hadisi mai lamba 536 kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Adabul Mufrad cewa shi abdullahi dan abbas ya je ya kwana a wajen khalasa al'uwan mahaifiyarsa maimuna bintul haris matan manzo Allah to a lokacin ne manzo Allah da ya bacci har ya tashi ya karanta wannan ayoyi to shine kuma Abdullahi da Abbas yake bada labari a cikin dai wannan hadisin kaidashin shi yace kuma da lokacin sallah asuba yayi da Bilal ya kiran sallah sai manzo Allah ya huta shi ma yayi arwalar tare da manzo Allah ya suka hutu yace muna tahiyya manzo Allah ya huta da gidan shi zai je masallaci yana karanta wannan adda yana Allahumma ja'al fi qalbi nura har zuwa karshen ta kiran mutum yana roƙon haske da guda 28 a cikin wannan adda malamai suka ce a wannan abin da ake ni da haske a nan nau'i biyu ne haske na zahiri da haske na baɗini haske na zahiri shi ne allah sanya mu haske a gaɓoɓinka saboda akwai lokacin da kake bukata haske musamman a ranar tashin alkiyama lokacin da za a hau siraɗi za a hau shi ne a durum ko matsalar manzan allah sallallahu alaihi sallama ce ya fi takobi kaifi kuma ya fi gashin ido sirantaka kaji ba gani abinda zai fi gashin wannan sirantaka kuma ya fi takobi kaifi kuma wata gada ce jisir fom ka gada ake cewa fom ko gada da ake zo ake a saman ruwa to shi ma wata gada ce allah zai zo a saman wuta kowa sai ya fita nan zai wuce zai je aljanna shi yasa allah ce in minkum illa wariduha kowa ya fita kan wuta ai ta kan wuta ta saman siradi ne za a gada ce za a zo a shin wuta saman wuta kowa sai ya bi manzo Allah ce wani zai wuce kalbarki kamar walkiya wani kuma karri wani kamar isa haka haka wani ha'a zo wani kuma kamar rarrafe to abin da gada ce a cikin duhu kuma ya fi gashin ido sirantaka kuma ya fi takobi kaifi kuma a ce za ka wuce a ai ka san akwai matsala ana bukatar hasken da za a wuce saman wannan to shi ne Allah ce yau mataral mu'minina wal mu'minat yasa nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim a cikin suratul hadid aya ta 12 ce a ranar tashin alkiyama lokacin da za a zo a hau siradi za ka ga mummune haskensu yana kai komo yana ta gudana ta gabansu ta bayansu kowa gurwadin imaninsa da ayyukansa na gari za musu albishir da aljanna amma su kuma munafikaiwa yau mai kullum munafiku na wani munafika ta lillazi na amurin zuruna na tabi za su kudan dakata mu dan sani wannan hasken naku saboda su a durum za su tashi to kaga yanzu wannan adda da zaka yi kana roƙon Allah ne wannan tashin da za a kan siradi Allah ya baka hasken wannan da zaka roƙa guda 28 ai ga kowa yana bukata sai sa kaga zaka zo masallaci ka roƙi wannan hasken da Allah ya baka shi kuma ya tabbata hadisin muslim abu hadisin abi huraira manzo Allah yake cewa bashiril masha'ina fi zulami ila al masajidi bin nuri tammi yawm al qiyama manzo Allah ce kai albushir bil masha'ina ga wanda suke tasowa su su taho masallaci a cikin duhu duhun dare domin su yi sallah to a musu albishi bin nuri tam da haske cikakke ranar tashin alkiyama ma'ana wanda sallah ce ake zo a cikin duhu sallah asuba na manzala yana falalar sallah asuba mutum zai taso kaga ka taso a cikin duhu babu haske musamman masu kaga a lokacin zaman ba abu ta adda kai ba irin wannan amfil ko lamfata da sauransu ba a duhu ne to mu ma ba ka ga mafi yawanci dai akwai duhu in ka hutu za ka je sallah asuba duk da yanzu ana sa amfuloli da sauransu to maza Allah ce ga albashi da wanda suke tahowa masallaci a cikin duhu Allah zai su kuma musanya musu da wannan duhun da suke zuwa sallah asuba da haske cika kiran tashin alkiyama na biyu kuma haske na ilimi da shirya kenan kaga haske biyu haske na zahiri wanda kake bukatar shirin tashin kiyama na biyu kuma haske na ilimi da shirya to shi yasa mutum zai ce Allahumma ja'al fi qalbi nura ya Allah ka sanya a cikin zuciyata alqalbu shine da larabci ake cewa zuciya lukiyar kenan alqalb me yasa aka sanya mata alqalb saboda tana saukin juyawa jujuya gare ta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suka tambayi a hannun Allah suke a tsakanin yatsotsin Allah suke guda biyu baina usba'ain min asabir rahman yuqallibuha kayfa sha Allah yana jujuya su wata yau kana mutumin kirki a same ka mutumin banza kana mai tausayi ka zama to mugu kana musulmi ka zama to kafiri ma'ana Allah yana jujjuye suka tambaye ni shi yasa manzo Allah ya kawo mana adda kullum mu ringa cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuye suka ta ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka kuma shine Allah ya koya mana a cikin suratul Ali Imran rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye da mu wa hab lana min ladunka rahma kuma Allah ka ba mu rahma da gare ka to daga shi yasa ka sanya mata alqalbu saboda saukin jujjuya da take to shi daga ce Allah maji alfi qalbi nura me yasa aka fara da zuciya saboda ita zuciya ita ce gimshikin mutum maza Allah ce ala inna fil jasadi mudaga ku saurara a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salahal jasadu kullu idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat fasadal jasadu kullu idan ta face dukkan jiki ya face ala manzala ce ku saurara huyal kalbi ta zuciya ma'ana in zuciyarka ta gyaru to za samu sauran gabobin ka ma za su gyaru saboda ita take bada umarni ita take bada komandama in aka samu zuciyarka lafiyayya ce to za ta ringa bada umarni wajen aikata ayyukan alheri amma ka samu zuciyar lalatacciya ce to ita za ta ringa bada umarni wajen aikata aikin shari to shi yasa za ka ga mutum gyaruwarka daga zuciyarka ne in aka samu lafiyayye zuciya to za a sami ka kai ma lafiyayye na tsatsi amma ka samu zuciyar babu kyau to za ka ga sauran gabobin ma sai a hankali to shi yasa aka fara da ita Allahumma ja'al fi qalbi nura ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata haske na shari'a da imani da jin tsoron ka zamanto da abin da zan yi in yi shi dan kai kuma ya zamanto da abin da zan yi shi a bisa kan ilimi da shari'a shine Allahumma ja'al fi qalbi nura dan Allah aka kana bukatar wannan Allah sanya mu hasken ilimi da imani da tsoron sa a cikin zuciyarka to shine Allahumma ja'al fi qalbi nura na gaba abu na biyu wa fi lisani nura al-lisan lalan harshe yace kuma wa fi lisani haka Allah ka sanya mun harshe haske akan harshe na wani irin haske shine hasken fadin gaskiya Allah sa ka zama to mai fadin gaskiya ko da a karan kanka ne ko da akan wani makusancin ka ne kenan shine wa fi lisani nura Allah ka sanya mun haske akan harshe na zama to mai fadin gaskiya da wadin maganganu na alkhairi ba maganganu na ƙarya ba ko shari ko ƙazafi ko kage ko cin mutunci da makamantansu ba ma'ana Allah ka sanya mana haske zama to alkhairi nake faɗa a cikin wannan harshen na karatun Qur'ani ambatan Allah kyawawan maganganu to wannan Allah sanya mu haske a harshen ka ko ana bukata wani na uku wa fi sami'i nura Allah ka sanya muni haske a cikin ji na asamu ji ta me ake ni da Allah sanya ma haske a cikin jinka ma'ana ya sanya ma haske a cikin jinka yasa ka zama to mai sauraron alkhairi yadda ake so ka zama to mai faɗin alheri ka zama to mai sauran alkhairi to kuma babu alkhairin da ya kai karatun alkur'ani Allah ya ma dace ya sanya haske a cikin ya zama to kana da kana iya sauraron alkur'ani sauraron wa'azi sauraron nasiha sauraron duk wani abu da zai amfane ka amma ba sauraron kaɗe kaɗe da wake-wake da kage da sharri da cin mutunci da maganganun batsa da sauransu ba sannan Allah sanya mu haske a jinka ya zama to kana amfani da kunnen ka wajen sauraron abin da Allah ya daka saurara abu na hudu wafi basari nura albasaru gani Allah ka sanya mana haske a gani na ya zaman to bana ganin komi sai alkhairi sai abin da zai sa an samu yadda bana kallon abin da karanta mini kallon yan mata ko a tiktok ko a instagram ko a jarida ko a menene a zahiri da batini kallon duk abin da Allah haramta ma kallon abu na batsa ko a hoto ko a bidiyo duka Allah sanya ma haske a ganin ka zaman to bakka kallon duk abin da Allah ya haramta ma musamman yanzu kaga a zamanin nan kana da wannan kana shiga rezo sosiyo to ya illa masha Allah dole mutum ya ringa roƙon Allah ya taimake shi ya mai ga munkatar da dace akan nisan ta saban Allah musamman saban Allah na gani to shine wafi basari nura Allah ka sanya min haske a gani na ya zama to bana ganin komai sai alkhairi sai abin da ka halatta mun abu na biyar wa min fawqi nura Allah a sama na odesi sama na Allah ka sanya mun haske ana duk wani abu wanda zai zo mini zai cuce ni daga sama na Allah ka tsare ni shine Allah ka sanya mun haske daga sama na shine alfau wa min tahati odesu kasa na haka da kasa na ma Allah ka sanya mun haske wa an yamini haka a dama na amma durat Allah ka sanya mun haske a dama na wa an shimali amma gosh a hagun ɗina ma Allah ka sanya mun haske wa min amami haka a gabana ka sanya mun haske wa min khalfi haka a bayana ina Allah ka sanya muni haske to kun ga yanzu wannan sune bangarori guda shida sama ƙasa dama hagun gaba baya duk wani shari da bala'i da zai tunkare ka ko ta sama ko ta ƙasa ko ta gaba ko ta baya ko ta dama ko ta hagun to Allah tsare ka ka gama kuma da mun sune hanyar da shi ɗaya ce zai biyu sun mala'atiyan na min bayna aidihi mu an an aimani mu an shama'ili zai biyo musu ta gaba ta baya duk hanyar da zai biya ɓadda su to da hanyoyin da shaidan zai biya ɓadda ka kai kana roƙon Allah sanya ma wani haske na musamman da zai baka kariya kar ka rubuta zuwa ga wannan sai ka ce wa yawa waje alfi nafsi nura Allah ka sanya min haske a cikin raina an nafs am ko esprit a cikin esprit ka ko ranka Allah ya sanya ma mi haske wa a'azim li nura Allah ka girmama mini haske ka girmama mini haske na shine wa a'azim li nura wa azim li nura Allah ka girmama ni na zamanto haske kai ne Allah zai girmama ka ga zamanto haske shi wancan Allah girmama ma hasken ka shine wa azim li nura wa azim li nura Allah ka girmama ni ni a karan kaina na zamanto haske waje alli nura Allah ka sanya mini haske shine waje alli nura Allah ka sanya mini haske waje alini ba li ba waje alini ni da karar kaina Allah ka sanya ni zaman haske shi waje alli Allah ka sanya mun haske waje alini ni kuma Allah ka sanya ni zaman haske Allahumma atini nura ya Allah ka bani haske shine atini nura waje alfi asabi nura Allah ka sanya mun haske a asab al asab shine jijiya le nerve Allah ka sanya mun haske a cikin jijiyata jijiyoyina shine waje alfi asabi nura Allah ka sanya mini haske a cikin jijiyoyina wa fi lahmi nura Allah ka sanya mini haske a cikin namana tsokata wa fi dami nura Allah ka sanya mini haske a cikin jinina shine addam lisan wa fi sha'ari nura Allah ka sanya mini haske a cikin gashina lishebe gashina wafi bashari nura Allah ka sanya mun haske a cikin fata ta lako fata wannan to Allah ita ma ka sanya mun haske a cikin ta Allahumma ja'al li nuran fi qabri ya Allah ka sanya mun haske a cikin kabari na shi yasa yana daga cikin adama za Allah aka binne mutum zaka yana cewa Allahumma nawwir lahu fi qabri Allah ka haskaka mai kabarin sa saboda a cikin kabari akwai duhu to kai kana roƙo Allah haskaka mu a cikin kabarin ka shine Allahumma ja'al li nuran fi qabri kaga tun kafin ka mutu kana roƙon Allah in ka mutu Allah haska ma kabarin ka sai ya zama to dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ba rami ba daga cikin ramin wuta yace wa nuran fi izami Allah ka sanya mun haske a cikin kashi na al izam shine os kashi Allah ka sanya mun haske a cikin kashi na wazidni nura Allah ka ƙara mun haske wazidni nura Allah ka ƙara mun haske wazidni nura Allah ka ƙara mun haske wahabli nuran ala nur Allah ka bani haske na ilimi da shari'a akan haske na ilimi da shari'a kaji adda shi yasa adda yana da tasiri ka san ma'anarta za a zo kana yin adda kai kanka baka san ba abin da kake faɗa sai kaga baka bata muhimmanci ba da kulawa ba amma ka san ma'anarta ba za ka ringa yi to kun ji abin da yan uwa wannan adda ta kumsa ta zuwa masallaci haske ne ko ake roƙa ta kowane bangare kaga zaka so wani hasken ka same shi ko musamman mu diba kana zuwa masallaci a kaddara idan ka zo sallar azhar kai wannan adda sai Allah kaddara ma ka mutu kafin la'asar in Allah amsa ma wannan kaga ka dace haka in ka zo la'asar kai kafin magariba haka in ka zo magariba kai kafin isha'i haka in ka zo isha kai kafin asubahi haka haka zaka mi kokari mu yi wannan adda kaga kenan in aka wuce da gida za a zo masallaci ba hira ba ake yi ba ba danne danne ba ake ba a asalura ba buɗe za kai kana sauran mazabba ko kana yi akwai zikiri na musamman da maza Allah koya mana daga gida in ka hutu za ka zo masallaci ka karanta kana tahiya kana yi to shi yasa shawara ce in ma baka hada ce ba ko da cikin portable ɗinka ne ko littafin hisin muslim ka bude kana tahiya kana karantawa Allahumma ja'al fi qalbi yau da gobe ka ka hada ce Allah in kuma kana da niyya ma kawai ka je gida ka zauna kawai kai bishan ka mu bai da wahala sai dai maka sa kanka ba a duniya babu abu mai wahala sai dai maka sa kanka ba to wannan shine du'a uz-zahabi ilal masjid adda tafiya masallaci sai mu je babi na 13 du'a dukhulil masjid adda shiga masallaci a'ud addu'i ne guda biyu ta farko a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك زام كرنت أعوذ بالله العظيم
العظيم وبوجهه الكريم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك yayi kenan du'a'u dukhulil masjid addu'a shiga masallaci kaga zaka tawo masallaci kai wannan addu'a da muka yi ko Allah maj'al fi qalbi nura to kana zuwa masallaci da ka zo daidai kan kowa lokacin da zaka shigo to shine ake so ka karanta wannan addu'a ta shigowa masallaci wannan addu'a an rawaito ta ne daga Anas dan Malik Allah ya kara yarda a gare shi an Anas bin Malik daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yake cewa annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa mina sunna yana daga cikin sunnan manzon Allah tsira da mun ci Allah ya tabbata gare shi idza dakhalta almasjida yayin da zaka shiga masallaci an tabda bi rijlika yumna ka fara da kafarka ta dama wa iza kharajta an tabda bi rijlika yusra haka lokacin da zaka fita sai ka fara da kafarka ta hagu wannan ya zo a cikin al-mustadrak na imamul hakim kuma imamu albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsilatul ahadisu sahiha hadisi mai lamba 2478 demil katsan swasan dizuit kenan da farko ya buda birijilihi liyomuna mutum zai fara da kafar shi ta dama in ka zo ka shiga masallaci kafar dama ake fara sanyawa kine haka fara shigowa da kokar ta dama saboda ana sai ce yana daga cikin sunna ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaji sahabiya ce yana daga cikin sunna ma'ana yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya koya musu yanda za su shiga masallaci su fara da kawar dama da haka mu rike in ka zo shiga masallaci ba da ko ta kawa ba ake shiga sunna shine ka shiga da kawar dama in ka shiga da kawar dama zaka samu lada na wannan sunna ta shiga da kawar dama kenan mutum zai fara shiga ne da kawar dama wa yaqulu sai ya ce a'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وانا هذا تكين صحيح مسلم daga Anas dan Malik hadisi mai lamba 713 mana mutum zai ce a'udhu billahi al-azim afwan a'udhu billahi al-azim wa biwajhil karim zuwa min ash-shaytanir rajim wannan ruwayar sahabi ne abdullahi bin amru bin al-as kenan wacce ruwayar muslim ce nan bakin nan a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim ruwaya abdullahi dan amru dan as kuma ya zo a cikin sunan abi dawud hadisi mai lamba 466 katsan swasan sisi mutum zai ce a'udhu billahi al'azim ina neman tsari Allah mai girma ina neman tsarin Allah al'azim mai girma wa bi wajhihi al-karim haka ina neman tsari da fuskar Allah al-karim wanda yake mai karamci wanda yake mai yawan kyauta da alheri shine al-karim ma'ana wanda yake mai karamci mai kyauta mai alheri wanda kyautar shi da alherinsa ba ta ƙariya wa sultanihi alqadim haka ina neman tsari da da daddan mulkin Allah da daddan mulkin Allah saboda mulkin Allah babu wanda ya san farkon shi shine huwal awwalu al awwalu allazi laysa qablahu shay'un wanda gabanin shi babu wani abu to kai tawassali da mi abu uku kace ina neman tsarin Allah mai girma da fuskar Allah wanda yake mai karamci da dadaddan mulkin Allah daga mi Allah zai tsare kai kace mina shaytan Allah tsare ni daga shaytan arrajim wanda yake la'ananne tsinanne shine arrajim ma'ana almal'un wanda Allah tsine masa to mi ma'ana tsinewa shine albu'du wa tardu arrahmatillahi albu'udu a nisanta ka wattardu a kore ka daga rahmar Allah ba kai ba rahmar Allah shine ake ni da tsina tsinuwa da aka mulki in kaji an ce Allah tsine ma mutum ma'ana ana ne Allah ya nisanta shi ba shi ba rahmar Allah shine abin da ake da al'anatu shine albu'udu wattardu ar rahmatillah a kore ka a nisanta ka ba kai ba rahmar Allah to haka shi dan Allah ya masa ya kore shi aka nisanta shi aka ce ba shi ba rahmar Allah to kuma matsalawa manzo Allah ya ce babu wanda zai shiga aljanna he wanda Allah ya mai rahama babu wanda zai shiga aljanna he in Allah mai rahama har sabai suka ta da ga manzo Allah ta hadda ni a lokacin da yake ta babu wanda aikin sa zai sawo ya shiga aljanna face Allah masa rahama to kaga kai kuma an ce a tsine maka kenan kaga ba kai ba shiga aljanna shi yasa an gaji an ce tsinuwa shi yasa mu kiyaye duk aikin da kaji Allah ya ce masu yin shi tsinannu ne to Allah ka kiyaye kanka da yin shi ko Allah ya la'anci masu yin shi kaga daga ciki akwai mu mu abin da muka rena a cikin musamman al'adunmu na malam bahaushe ka zagi maza Allah ce la'ana Allah man la'ana walidai duk mutane sun yi wani hadisi mutum aka musu hadisin kana makaranta islamiyya zaka ana cewa la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya tsine ma mai zagin mahaifansa to amma kusa abin da zai baka mamaki lokacin da maza Allah hadi ma sahabi wannan sai sahabi suke mamaki suka ce ya rasulullahi wa hal yal'anu ar-rajul walidayhi to yanzu shin dama mutum zai iya zagin mahaifansa ai kaga abu mai girma ne a cika zagi uwayenka tunda ai manzo Allah ce Allah ya tsine ma mai zagin uwayensa sai zabe suka yi mamaki to shin da mun mutun zai iya tsine zai iya zagin uwayensa sai manzo Allah ce eh yace subbu aba rajul eh lokacin da ka zagi baban wani to kamar babanka ka zaga haka lokacin da ka zagi mamman wani kamar mamanka ka zaga shi yasa idan mutun ya zage ka in karama to kowa zagi mahaifinsa ne amma ya zage kai ka kyale to shine zagi babansa kaga ina yara wani gani yake kamar bu yarinta ne ko bajinta ne wani ya zage shi shi ya mai biyu to kaga shi in ya zage baban shi sau ɗaya kai sau biyu ka zage baban haka ne to kaga yanzu anan idan ka zage baban wani to baban ka ka zaga saboda aimi shi ma ai baba ne yadda kake ganin girman babanka ba za ka yi zagin babanka ba to bai zace ba ka zagi baban wani yadda inda za a zagi babanka ba za ka ji daɗi ba to ai wani shi ma ka zagi baban shi ba ji daɗi ba shi yasa aka hana to amma mu ya kake gani zagi yanzu a cikin mu kuma kaga an ce duk me zagi Allah tsine masa albarka an nisanta shi ba shi ba rahmar Allah shi yasa zagi yana daga cikin kaba'ir zunubi manyan laifuffuka kuma wannan nasiha ce zuwa ga uwaye mata yanzu yara diya suna suna koyon zagi ne a bakin ƴaƴansu wata uwa zaka ga abu kadan yaro zata ga kawai zagi ne zame to shi yasa zaka ga wani yaron daga zagi ba akan titi yake koye shi ba a bakin mahaifiyar shi saboda kullun yana tare da mahaifiyar shi wannan zagin da take yi shi kuma dauka zai rinda yi yanzu ku ga lura ba hata uwa da ta ma danta da uwa in yi abu a mai haka shi ma za ka gautar in yi abu ya gaya ma wani haka saboda uwar shi ga tana mai haka a ce kai amsa kai a mai haka shi ma wata in ya ga wani ya ce mai kai ma amsa haka to don haka kinan kana neman tsarin Allah daga shedan wanda yake arrajim wanda Allah tsine masa albarka ma'ana wanda aka nisanta shi daga ramar Allah to ku sa ku ji a ƙarshen hadisin manzo Allah ce fa iza qala zalika duk wanda ya faɗi wannan addu'a lokacin da zai shiga masallaci qala shaytanu shaytan da kanshi oga kwata kwata zai ce hufiza minni sa'iral yawmi ce wannan an tsare shi daga sharri na a tsayin wannan a tsayin wannan yini da ya wannan addu'a lokacin da shiga masallaci kaga dan haka wanda bai ba addu'a shiga masallaci ya asara yana daga cikin hanyoyin da Allah zai tsare daga sharrin shaytan lokacin da zaka shiga masallaci ka nemi tsaron Allah daga shaytan to ai ku diba anan ta kai a uzubillahi al'azim ina neman tsarin Allah mai girma saboda Allah ne mai girma samana kana neman tsari ne a wajen mai girma mai girman da ya fi kowa girma shine Allah ko akwai wanda yake sama da Allah akwai akwai mai girman da ya kai Allah to kai kuma da ka tashi kace kana neman tsarin Allah al'azim mai girma wanda yake sama da kowa ya fi karfin kowa kaga dai kenan ko kuma kace wa bi wajhihi kuma ina neman tsari da fuskar Allah Allah subhanahu wataala yana da fuska amma wadda yadda ta dace da shi saboda ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah baya kamanceceniya da komi kuma shi mai ji ne kuma mai gani ne kuma Allah ya haɗe a cikin alkurani a gurare da misali wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fuskar Allah ce kadai za ta rage a bayan kasa amma kowa sai ya mutu don ganin ce Allah yana da fuska shi Allah a ka'ida ta malamai malaman ahlus sunna wal jama'a aqidan manzon Allah da sahabbai idan Allah ya ambata ma kanshi suna ko wata siffa to zaka tabbatar mai yadda ya tabbatar ma kansa ba tare da ka kore ba ko ka jirkita ko ka juya ko ka fassara ko ka kamanta da makamako zaka ce Allah yana da fuska kama ya liqu bi jalali yadda ta dace da shi saboda mu ma yanzu nan duk muna da fuska amma kowa tashi daban to kaga ai baka ai baka kamanta Allah saboda yasa sai to yaushe za a ce Allah yana da fuska kenan an kamanta shi da bayan sa a'a Allah yana da fuska amma da ta dace da shi yanzu ba ku gaba akwai mutanen da suka tabbatar ma Allah sifofi guda bakwai in ka diba cikin qawaidi aqida ash'ariyya Allah an ce yana da sifa guda bakwai al-ilmu al-hayatu al-qudratu as-sam'u wal-basaru sauran kuma duk suka rushe ma Allah to yanzu tambaya anan an ce Allah yana da huska ko kace ai an ce Allah da huska an kamanta shi da halittunsa ne ba an ce ba huska ba Allah yana da hannu yadun lahi fauka aidihim wace aka ce Allah yana da hannu an siffanta shi ne ga halittarsa kuma shi ce yadun lahi fauka aidihim Allah ce yana da ido tajiri bi a ayunina wace abu an ce ba ido ba to yi mu dawo mu ce to ku yanzu da kuka ce Allah yana da asam'u ji shin dan adam bai da ji mu yanzu nan duk ba muna ji ba ai muna ji ko to amma tambaya ji mu irin na Allah ne to shi ma can din da aka ce ai hannun ba irin namu ne ba Allah an ce albasaru yana yana gani mu ba mu gani gani mu irin da Allah ne alhayat rayuwa shi yanzu duk ba muna rayuwa ba ai a rayuwa ce ma ta saga muna zaune to amma irin ta Allah ce to kage da ka tabbatar ma da Allah wannan to su ma ta din haka ka huta kai ce Allah yana ji yana gani yadda ya dace da shi menene yasa saboda ya ce laisa kamisli shay'un babu abin da yake kamancece ne da shi kuma ta taba ganin shi ba baranta na ce na kamar kai yanzu dan Allah da za a zo a ce kai decree din kakanka baka taba ganin shi ba ya za a kai decree din shi za ka yi zai yi ka zo ka siffanta shi baka taba ganin shi ba to shi Allah ya taba ganin shi baranta na zai siffanta shi da wannan ai kaga abu ne za ka siffanta shi to dan haka wa bi wajhihi kana tawassuli da fuskar Allah al-karim wanda yake mai karamci wa sultanihi al-sultani shine mulki da daddan mulkin Allah to duka wannan tawassulin da kai da sunan Allah mai girma da fuskar Allah wanda yake mai karamci da kuma da daddan mulkin Allah daga mi kake so Allah tsare ka yaga ce mina shaitanir rajim Allah ka tsare daga shaitan wanda yake jefaffe la'ananni to kaga adda tana da girma shi shaitan din da kanshi in yaji kai wannan adda manzo Allah ce qala shaitanu hufiza minni sa'iral yawmi shaitan zai ce an kare shi a tsawon wuni shi kaga dan kami wasa muka zo shiga masallaci mu ringa wannan adda fa'idar ta amfanin ta abantar da inda mazala ce shaidan wanda kanshi zai ce an tsare ka daga shari na saboda ka nemi tsari ne a wajen wanda ake neman tsari da shi shine Allah subhanahu wataala ce to wannan ka samu kariya ka samu garkuwa daga shari na to wannan shine addu'a ta farko da ake lokacin da za a shiga masallaci a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim addu'a ta gaba ta biyu ita kuma ta zo a hadisin abu huraira wanda yana cikin sahihu muslim shine wanda muka ambata ɗazu hadisi mai lamba 713 satsan 13 mutum da ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftahli abwaab rahmatika ana bayan ka auzu billahi alazim wa biwajhil karim ka ce bismillah da sunan Allah kake shiga cikin wannan masallaci ya ga ce wassalatu tsira wassalamu da aminci ala rasulullahi su tabbata ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga ce Allahumma ftahali ya Allah ka bude mini abuwa ba rahmatika kofofin rahamarka saboda yanzu an shigo masallaci ne ana neman rahamar Allah ana neman jin kan Allah za mu zo mu yi sallah muna roƙon Allah mana rahama wannan sallar da za mu yi amsa mana duk da za a iya samun kurakurai a ci daga fala da rafkanuwa da tunanin duniya da sauransu to amma Allah kama da rahama to shine kace Allah maftaha li abwaab rahmatika ya Allah ka bude mini kofofin rahamarka to wannan shine addu'a da ake karanta lokacin da aka shigo masallaci amma kaga biye mu muna zuwa masallaci wani da san ba ana yin addu'a da shigo masallaci kaga kenan dole mu yi kokari zaman to rayuwar mu muna yin ta yadda manzon Allah wannan shine abin da ake ni da koyi da manzon Allah wannan shine abin da ake ni da azkar din da ake so ka irin na manzon Allah manzon Allah a duk yanayin sa akwai addu'o'in da yake to ka bincika me manzon Allah yake yi lokacin kaza kai ma kai wannan shine la karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzon Allah ya isa ya ishe mu kyakkyawan abun koyi komi kaga zaka shiga gida akwai addu'a da ake yi to ya manzo Allah koya kai fitowa haka zaka zo masallaci haka shiga masallaci haka ina wannan sune addu'o'i guda biyu da ake yanda za a shiga masallaci a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim minash shaitanir rajim bismillah was salatu was salamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatika si babi na 14 du'aul khuruji min almasjid yanzu ba mun yi ba a shiga masallaci ba to yanzu kuma sura ta huta idan mutum yazo zai huta zai ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlika allahumma asimni min ash-shaytanir rajim makaranta bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم kiran du'a'ul khuruji min al-masjid addu'ar fita daga masallaci idan yanzu ka zo kai sallah kai ibada ka kaida zaka wuta to lokacin da zaka wuta shi ma akwai addu'a da ake karanta shine du'a'ul khuruji min al-masjid addu'ar fita daga masallaci kamar da muka gani dazu hadisin Anas wanda yake cewa min sunna yana daga cikin sunna idza dakhalta al-masjida an tabda bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda bi rijlikal yusra ya daga cikin sunna annabi muhammadu tsira da mutu allah su tabbata gare shi anas dan malik yake cewa idan zaka shiga masallaci ka fara shiga da kafar dama idan zaka huto kuma ka fito da kafar hagun kenan yabda ubirjiri yusra mutum yayin da zai huta zai fara fita ne da kawarsa ta hagun wa yaqulu sai ya ce bismillahi da sunan allah nake fita wassalatu wassalamu ala rasulillah tsira da aminci su tabbata ga manzon allah Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah lalle ni ina roƙonka daga falalarka ka bani daga falalarka kudi ba lokacin zaka shiga ce Allahumma ftah li abwa baramatika masallaci ne ka shigo kana buƙatar rahama da jin kai to amma yanzu da zaka fitowa amma ka fito daga masallaci za a yi neman abun duniya ne neman abinci neman zaka yi wajen sana'a da aikin kai kace to Allah ya roƙonka daga falalarka shi yasa ai Allah ya ce fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu ne ku ne falalar Allah to yanzu kace ya Allah ina roƙon ka da falalar ka yanzu an fito daga sallah to yana daga cikin hanyoyin da Allah zai bude ma daga cikin falalarsa da arzikin sa an kauto daga masallaci kai wannan adda kace Allahumma inni as'aluka min fadlika Allah mun zo mun yi ibada da kace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna mahalicci mutum da aljan bai dan sabota mana kuma ibada mafi girma tace sallah saboda manzo Allah ce imaduddin as-salam gimshikin addini ita ce sallah ita ce fondasiyon din addini to yanzu mun zo mun yi sallah to Allah ga mun huto muna roƙonka daga falalarka ka arzata mu daga falalarka to shine Allahumma inni as'aluka min fadlika Allah ga arzata mu daga falalarka muna roƙonka daga falalarka nabi kuma yake ce Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim ya Allah ka tsare daga shaytan wanda yake la'ananne abu ne ka huto daga masallaci to shaytan zai ringa yawon farautarka in kai ma'aikaci ne shaytan zai ringa kokarin ya za a yi ya sanya ka kai cuwa-cuwa da almundana ko ne kai abin da ba daidai ba kaga kana roƙon Allah mi ya tare ka in kai dan kasuwa ne in kai ma'aikacin gwamnati ne in kai mai zaman kanka ne kwado duk abin da kake yi sai ka ce to Allah ka dan daga shida saboda kowa a hanyar samun sa da hanyar sana'arsa akwai hanyar da shedan zai bi ya saka kai mi ka aikata abin da bai dace ba to shi yasa kace Allah muna roƙonka daga falalarka kuma Allah ka tsare mu daga shedan wanda yake la'ananne wannan ya zo a cikin hadisin Anas dan Malik kuma ya zo a cikin sunan Ibn Majah hadisi mai lamba 773 satsan sosan tres wannan ita ce addu'a da ake karantawa lokacin da aka wuto daga masallaci da yasa malamai suka ce yana daga cikin guraren da ake ma manzon Allah salati akwai shiga masallaci akwai wuta in muka lura a shiga ma zaka ce bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi Allahumma iftah li abwaab rahmatika haka in ka zo wuta ma zaka ce bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi Allahumma asimni minash shaitanir rajim ka shiga da kafar dama ka ya uzu billahi al'azim wa biwajihi al-karim wa sultani al-qadim min ash-shaytan ar-rajim bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi allahumma iftali abwaab rahmatika wajen hutuwa ka fito da kawar hagu ma'ana kawar hagu za ta fara huta tukunnan ta dama ta biyo sabanin shiga ban daki ban daki da kawar hagu ake fara shiga a huto da kawar dama amma masallaci wa kawar dama a huto da hagu me yasa malamai suka je saboda ban daki shi ba waje bane ba mafi soyuwa ba a wajen Allah wajen zub da kazanta ne da sauransu shi yasa ake fara shiga da hagu shi yasa ai aka sa mana hannun hagun wajen kawar da kazanta da datti da dauda da sauransu amma masallaci wa shine ahabbul biladi ila Allah mafi soyuwa guri da a wajen Allah to shi yasa aka ce ka shiga da kawar dama in kuma ka wuto ka wuto da kawar hagun saboda duk inda zaka je bayan ka wuto bai ka masallaci ba to tambaya anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin ladiban da ya koyar da mu yayin da za mu sa takalmi mu fara sa kafar dama tukunnan kawar hagu to hai malami suka ce in za ka wuzo in ka zo wuta daga masallaci wata kawar za ta fara wuta kai kuma an ce kawar dama za ka fara sanyawa to sai malami suka ce in ka wudo kawar hagu din a kaddara ce takalmin ka yana kohon masallaci in ka wudo kawar hagu din kar ka sanya takalmin sai dai ka dora ta a saman takalmin sai ka bari ya kawo duta dama ta biyu baya ka fara sa damar haka sabon kun gane akwai wanda in ya zo hutarwa ya san cewa ana so kauto daga hagun to daga hauto da hagun din ko zuwa ta kawai na hudo ta yasa takalmi kenan yanzu kaga ana wata kawai fara sawa hagun shi kuma ta aka wajen sa takalmi ka fara sa dama in wajen hudda ka fara hudda hagun to yanzu in mutun ya huto daga masallaci an ce ka huto da kawai hagun ita ce a farko kana hudo ta ka fara sa takalmi kenan yanzu kaga hagun ka fara sa shi kuma dama ake so ka fara sa kaga kenan ka hudo ta a kaddara kauta ka ka dora ta ne a saman takalmi ka dora ta sai ka hudu kawar dama in ta biyu ba haka fara sa kawar dama in yaso ka sa kawar hagu wannan shine insha Allah abin da ya sawwaka na abin da ya shayi zikiri na shiga gida ai afwan na shiga masallaci da wuta daga masallaci kenan zamu tsaya nan duba ga lokacin sallah insha Allah sati na gaba kuma zamu tashi azkarul azan zikirori da ake yayin kiran sallah zamu zo ga akwai abubuwa guda biyar da ake so duk wanda ji kiran sallah yayi ya gaji kana yin su ko baka yi ibn al-qayyim Allah ya ji kansa a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad da yazo hadi sallallahu alaihi wasallama fil azkar yace duk wani musulmi wanda ya imani da Allah kuma yake koyi da sunnan manzon Allah ana neman shi a duk lokacin da aka kira sallah ya wannan abubuwan guda biyar to kuma sune wanda malai ka mana wannan abubuwan guda biyar kuma Allah ya ramu da rai da lafiya zamu zo mu gansa insha Allah fatan abin da muka fada na daidai Allah ya sa mu tarayyar lada kuskure tantaba harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته